من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم
وإذا تربت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
jiya in ba mu manta ba ƙarshen karatun mun fara magana akan ashabul araf jama'an da suke su ba cikin aljanna suke ba kuma ba cikin wuta suke ba suna akan tozon katangan aljanna da haka suna kallo 'yan aljanna kuma suna kallo 'yan wuta to da haka har waɗansu maganganu sun shiga tsakaninsu da 'yan aljanna kuma sun shiga tsakaninsu da 'yan wuta to za a ci gaba da bayaninsu ne a yanzu Allah yake cewa wa'iza su rifat absarahum idan aka karkatar da fuskokinsu a yi ashabi la'arafi su mutanen la'araf tilka'a a fuskar ashaban nari ɓangaren wuta ƙalu sai mutanen la'araf ce rabbana ya ubangijinmu la ta ji allah kada ka sanya mufin nari a cikin wuta ma'alƙaumin zalimi na tare da mutane waɗanda suke azzalimai ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
ونادى أصحاب الأعراف رجالا mutanen la'arafi sun kira su waɗansu mutane min ashabin nari daga cikin 'yan wuta ya riku na hunsu ‘yan laraf sun san waɗannan mutanen bisimahun da waɗansu wato alamu nasu ƙalu mutanen laraf sai su ce ma waɗannan mutanen ‘yan wuta ma'agina a jam'ukumul mala wato tara dukiyar da kuka yi a duniya au kasratukum ko kuma yawanku dangi da abokai da sauransu ma'agina bai amfanar da ku an kun gabarin shiga wuta ba wa ma kuntum kuma har yau abinda kuka kasance tastakbiruna kuna yin girman kai wato istighfarukum girman kanku anil imani gabarin yin imani shi ma bai amfana muku gome ba bai hana ku shiga wuta ba wa yaquluna lahum sai su ce ma yan wuta mushirina suna masu nuna masu ila du'afa il muslimina zuwa ga wato raunanan musulmi waɗanda a duniya raunana ne irin talakawa ba su da kuɗi waɗanda sai an tallafa musu to suna ta musu isgili a duniya mutanen la'arab sai su nuna ma 'yan wuta su ce to waɗannan raunanan musulmin a ha'ula'i
هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون sai su ce masu a ha'ula'i to ai ga waɗanda allazina a ƙasamtun kuke rantsuwa cewa la yanalhumullahu bi rahmatin Allah ai ba zai taɓa musu rahama ba in ma rahaman Allah zai yi in mun je lahira ai mu dai za a yi mawa mu manya to ga su su ne kuke ta rantsuwa Allah ba zai marhaba ba to gashi kad qila lahu an ce masu a yau udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun in kun shiga babu tsoro a cikinta alaikum akan ku wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba a ciki a wata kira aka ce udkhulul jannata wato udkhulul jannata an shigar da su aljanna na'am ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يوم sai suka yi kira zuwa suka yi roƙo zuwa ga 'yan aljanna dama mun ce maku wuri ne na video call za a an sa waya ɗan aljanna na ganin ɗan wuta yana magana da shi ɗan wuta yana ganin ɗan aljanna yana magana da shi video call kenan kamar yadda muke yi yanzu to ‘yan wuta sai su kira ‘yan aljanna su ce, An afiru da Allah ko kudan kwararo alaina minar ma'i kudan kwararo mana wani abu daga ruwa, aumin mara zaka komallahu ko daga cikin abin da Allah ya huwace muku min da'amin, minar da'ami na daga abinci, da Allah kudan ɗan mana, ƙalu sai ‘yan aljanna su ce, Inna Allah harrama huma, ai Ubangiji ya haramta ruwa ko abinci alal kafiri na abisa kafirai yau ba maganar ruwa ba maganar abinci duk abincinku na wuta ne kawai الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون سواني ne kafirai Allah ya ce allazina takhazu dinahum lahawa sune waɗanda suka riki addinin su abin wasan yara wala iban ko kuma irin yadda abin wasan manya abin wasan yara kamar wasan meru kulla kuciya da gidan yin gida irin na kara ko kuma dai waɗannan irin wasannin na yara shine lahau in ko babba ya yi shi to ya tashi daga lahau ya zama shaidan abin nan kamar lalata saboda lahau ɗin babba shine yin hulɗa ta banza da mata to wasan banza kenan lalata kenan to amma lahau irin wasan yara la'ib shi kuma irin wasa na manya majiya ƙarfi ƙwallo dambe kokowa da sauransu abinda duk za a yi haɗai gasa wani ya kada wani ya ci abin nan to shi ne la'ib wa garratumul hayatid duniya jin daɗin rayuwar duniya shi ya ruɗe su suka ƙi yin imani don haka falyauma a yau nan sahun za mu aje kufin nari a cikin wuta don ba za a ce za mu manta da ku ba don Allah baya mantuwa da haka Allah zai kyale su a cikin wuta kamana su kamar yadda su ɗin suka manta da liƙa a yau muhim haza haɗuwarsu a wannan ranar bitar kihimul amala na ƙin yin aiki lahu domin tanadin wannan ranar wa ma kanu haka kuma Allah zai kyale su a wuta ne saboda abinda suka kasance ya jihaduna suna yin musu bi ayatina da ayoyinmu
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم أي منذ مسو أي أهل مكة متانا مكة بكتاب لتافي القرآن شيني قرآني فصلناه أتكين قرآني مررباش كشي كشي bayyanahu mun yi bayani bil akhbari da laburbura wal wa'd da alƙawari wal wa'id da narko ala ilmin komi mun yi shi a tsare ne alal alamina wato ga talikai bima fassala fihi da abinda Allah ya rarraba abubuwa hukunce hukunce a cikin shi shi alqur'anin nan hudan shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne gawa liqaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani da Allah hal yanzuruna illa tawila يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل أي ما ينظرون باسا وني جران وني أبو إلا تاويله سي تاويل القرآن wato abinda za su ji ƙarshen shi me za a ce masu me za a yi magana a kansu to ku sani yau mai yati tawilu ranar da tawilin alkur'ani zai zo a kan ku huwa yau mal kiyamata shi ne ranar tashin kiyama to a ran nan ha ya ƙulun lazina na suhu waɗanda suka manta da aiki da alkur'ani min ƙabl a duniya tara kul imana suka ƙi yin imani bihi da shi za su ce ƙajja a turusul rabbina bil haƙƙa wallahi lallai kam manzannin Ubangijinmu, ashe da gaskiya suka zo da shi, ashe gaskiya ce. To, a lokacin, wai za su faɗi haka ne su ce, tabbas yanzu wallahi mun gane cewa manzannin Ubangiji sun zo da gaskiya. To, a nan za su yi ɗan wani roƙo ne, ku hallana min shufa'a da Allah ko akwai waɗanda za su yi mana ceto, ku ya shafa na su yi ceto gare mu, au ko kuma hal nuraddu ko za a dawo da mu ila duniya zuwa duniya a mai da mu can fana amala mu yi irin wani aiki gairan lazi kunna na amalu ba irin wanda muka yi na farko ba na kafirci ba ai yanzu nuwahidu in an mai da mu nuwahidullah sai mu kadaita Allah wani turki shirka mu bar yin shirka mu daina hada wani abin bauta da Allah fa yuqallahu a lokacin sai a ce musu la sam sam sam ai ba za a yi haka ba ƙala ta'ala sai ubangiji ya ce ƙadda khasiru an fusan ai sun riga sun tozartar da kawunansu isaru ilal halaki yayin da suka sanya kawunansu cikin halaka wadalla ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkirawa na ƙarya suna jingina shi da Allah zahaba ai ya gushe anhum daga daga gare su ba shi a gurinsu min da'awar shirki wanda suke da'awar cewa shi ma abokin tarayya ne na bauta a wurin Allah.
Inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafizan wash-shamsa wal-qamara والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
إن ربكم الله سندي أبنجزنكو الله شيني الله الذي خلق السماوات والأرض وانديها لتسمي دك السيد fi sittati ayyamin a cikin gwargwadon tsawon kwanaki shida min ayyamin duniya amma irin na kwanakin duniya ba a kwanakin lahira ba ba kuma cikin ayyamin lahira a min ayyamin duniya gwargwadon adadin tsawon kwanakin duniya ai fi kadriha cikin gwargwadon lokacin ta li'annahu domin yadda lamarin yake a lokacin lam yakun thamma shamsu a lokacin ba rana ba wuni ba kwana ba wata halitta walau sha'a da ubangiji ya ga dama hunna sai ya halicci sammai da kasai filam hatin a cikin kyaftawa wal udulu barin yin halitta a cikin kyaftawa li ta'limi khalqihi at-tathabbut yana koya ma halitta shine su rika bin komi da da da wato a hankali ba da gaugawa ba sun mastawa bayan ya halicci sammai da ƙasai sannan ya daidaito Allah arshi a bisa al'arshi amma anan ba daidaito irin na irin wanda mutum ke yi akan wani abu ba yanzu misali a wannan kujera ce jiki ce wanda ke kanta ne to ni dinnan da na zauna to na zauna na daidaita kenan kan kujera to shi ubangiji daidon tanshi akan al'arshi ba irin siffa irin ta wannan daidon tambaci malamai kashi biyu sun yi fassara a wannan matsala khalafus salih sun ce ya daidaito a al'arshi amma daidaiton da ya daidai da zatin shi ba irin namu ba domin shi daidaito an san kome daidaito imani da daidaiton kuma dole ne sanin ya daidaiton yake ba a sani ba tambaya ya ubangiji ya yi wannan daidaiton bid'a ce haka malik imam malik ya fassara to amma malamanmu na baya-baya su kuma sun ce ai in an ce daidaito dole wani abu ne ya hau kan wani abu ya zauna to don haka ba shi ne ake nufi ba a'a arrahamanu alal arshi stawa abinda ake nufi bayan ubangiji ya halicci sammai da ƙasai to kuma ya mallaki wato ya bilbisci al'arshi sannan kuma a istawa nan ma'ana yana tasarrufi da shi shi ke da tasarrufi kamar nan yace ar-rahman summastawa al-arsh sai daidaitu akan al-arshi to daidaiton nan wato ya bilbisti al-arshi ake nufi ma'ana ya kewaye al-arshi sannan kuma yaliku bi istiwa'un din nan ma'ana yana tasarrufi da shi shike mulkin shi kuma shi ke tasarrufi da shi abin da ya sa aka abin nan duk wata halitta Allah ko min girmanta ko ita wace ce to al'arshi ya fi ta girma saboda shi al'arshi yana ƙasan tatasara tun daga tatasara ya fara ƙasan ƙasan bakwai can ƙasanta to daga nan ya faro kuma ya wuce saman bakwai ya wuce kowace iriyar halitta saboda haka a duk cikin halitta Allah ba mai girman al'arshi idan ka ɗauko halitta Allah duk yawanta duk girmanta in ka kwatanta da girman al'arshi sai ka ce ka ɗauki ƙwandala ne ka ɗora a kan giwa ka ɗauki ƙwandala ka ɗora kan giwa ƙwandala irin ta da ta silai da Allah da ƙwandalar girman ƙwandalar da silai da giwar yaya bambancin girma to haka bambancin girman al'arshi yake da dukkan halittar Allah to shi yasa abinda Allah ya sa ya ce Al-Rahmanu Allah arshi sawa Allah bayan Allah ya gama ya gama halittar sammai da ƙasai sannan yayi istiwa'i to ana nihin girman ubangiji har ya wuce al'arshi saboda al'arshi shi ma halittar ubangiji ne don haka shi ma yana ƙarƙashin mulkin Ubangiji kuma Ubangiji shi ke tasarrufi da shi. Saboda in ka ce kamar yadda waɗanda suke da'awar sunna suke magana akan cewa ai tun da Ubangiji ya ce ya zauna kan al'arshi ya daidaita a baushi da abin shi mana ai shi ya abin to in aiki dai gurin zama kahin mai zaunawa a kansa ya zo dole gurin zama ya samu kafin in zo in zauna kan kujera ni na riga kujera zuwa ko kujera ta riga ni zuwa ta riga ni zuwa sannan na zo na zauna to kahin lokacin da ba kujera to ina nike to in ka ce al'arshi gurin zaman Allah ne irin yadda mutum ke zama kan karagan mulkin shi to lokacin kafin ya halici al'arshin ina to yake zaune ko ko al'arshin ya riga Allah da al'arshin da Allah waye ya halicci wani to ashe ko in ko Allah ya halicci al'arshi kenan ashe al'arshi ya ya zo ya iski Allah to in ko haka ne in ka ce Allah yana kan al'arshi to kayan al'arshi ina Allah ke zaune kenan ya riga Allah kenan to da haka wannan fassara karkatatta ce da haka yan uwa da yawa suna sauraron tafsirai duk masu da'awar suna sukan fassara cewa Allah yana zaune kan al'arshi to wannan haramun ne fita ne daga cikin musulunci a'a Allah ya bilbisti al'arshi kuma shi ke tasarrufi da al'arshi kuma shi ya mallaki al'arshi shi ke nan ka bashi istiwa'in nan da ya yi ya ce ya yi istiwa'i ka bar shi shi istiwa'in da ya daidai da shi ne ba ka san yadda istiwa'in kai fiye yadda yake ba huwa filluga shi al'arshi a luggar larabci sarirul mulki shi ne gadon mulki wato istiwa'un da ya daidaito a kan shi ne istiwa'in da yake liku bihi yake daidai da ubangiji yugushin lailan nahara dare yana lullube rana ya halitto dare yana lullube rana haka kuma wa yugudi kullum mihuma ita ma wuni yana lullube dare ya ɗalubuhu kowane junansu suna neman juna hasisan da sauri wa shamsa haka ubangiji shi ya halicci rana wal kamara da wata wannan juma da taurari musakharatin abin wato sauƙaƙewa bi amrihi ga umarnin Ubangiji wato ƙaddararsa, ala lahul halku, to faɗa kika ji, lahul halku, duk halitta baki ɗaya, samuwa gaba ɗaya, jami'an baki ɗaya lahu na Allah ne, wal amru, kuma yin tasarrufi da su na Allah ne. tabarakallahu rabbul alamin girma ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tadarruan kuna masu kaskar da kai wa khufiyatan kuma kuna roƙon shi a cikin a cikin asirce innahu shi ubangiji la yuhibbul mu'tadin baya san masu daga murya suna roƙon shi fi du'a a wajen addu'a amma a bare ce Allah ba ni kaza Allah ina roƙon ka ba a'a Allah bai san wannan ai ana yin roƙon Allah ne lokacin da ake munajati da Allah shi ko munajati wani kuskus ne da kai da Allah kuke yi wanda ba mai ji a sirrantawa ake ba mai jin me kake nema a wurin shi to don haka shi ubangiji shi ne ya ce a roƙe shi amma a sirrance kada ka roƙe shi ka ɗaga murya domin ba ya san masu ɗaga murya a cikin roƙon shi wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا kada ku yi banna fil arji a cikin ƙasa bi shirki da yin shirka wal ma'asi da sabe sabe ba da islahiha bayan Allah ya gyara ƙasa bi ba'asir rusuli da aiko manzanni wad'uhu ku roki Allah khawfan kuna masu jin tsoron iqabuhu azabarsa waɗama'an kuna kuma kuna masu kwaɗayi fi rahamatihi cikin rahamarsa inna rahamatallahi sun dai ta rahamar ubangiji ƙaribun makusanciya ce minal musulina ga masu biyayya ga Allah
وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون
wa huwa allazi yursilu riyaha ubangiji shine ke daidaita iska baina yadai a gabanin iskan nan kuma ya zama rahmatihi wato ruwan sai kuma ruwa ya biyo mashi ya biyo ma iskan wato rahamar ubangiji tunda ruwa Allah ya sanya shine rahama ga kowa kuma rayuwa ga kowa sai ambace shi da rahama ƙudamul maɗari ai mutafarriƙatun iskan nan mai ɗaiɗaitawa ƙudamul maɗari wadda take zuwa kafin ruwa hatta iza aƙallat har yayin da iskan nan ta yi ƙarfi hamalat sai ta ɗauko hamalatin riyahu sai iskan nan ta ɗauko sahaban girgije tsikalan masu nauyi bil maɗari waɗanda suke cike da ruwa sukunahu sai mu shayar da ruwan nan libaladin ga ƙasa mai yitin wadda take busassa lana ba ta bihi wadda babu tsiro a cikinta ai li'ihiya iha a saukar da ruwan nan a kanta domin a raya ta fa'anzalna bihi alma'a sai mu saukar da wato ruwan nan a wannan ƙasar fa'akharajna bihi min kulli samarati sai mu hitar da kowane nau'in tsirrai bilma'i da ruwan da muka saukar a wannan ƙasar to kazalika al-ikhraj irin wannan fitar da fitar da tsirrai da muka yi ga ƙasa yayin da muka zuba mata ruwa nukhrijul mauta haka muke fitar da matattu min quburihim daga kaburburan su bil ihya'i da raya su la'allakum mun yi haka ne don cewa ko ku tazakkaruna za ku wa'azantu fatuminuna ku yi imani wala balada tayyibu da kharuju nabatuhu bi izin rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون walbaladu ɗayibu ita ƙasa al'azabut turabi wato ƙasa jigawa ya harju na batuhu tsirranta yana fita hasanan da kyau bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa a za musallun lilmu'mini wannan an buga misali ne da siffar muminai yasma'ul wa'aza yasma'ul mau'izata shi mumini yana sauraron wa'azi fayan fa'u biha sai ya amfani da ita wallazi khabutha ita ko kasar da take jangargari la ya kharuju nabatu wato tsirranta ba ta fita illa na kidan sai a kiuyace koda ya hito ma ba zai wani girma ba komin takin da aka sami shi asaran da wahala zai zaka ga yana fita وهذا shi kuma wannan matsalin misali ne lil kafiri ga siffar kafiri shi kafiri in an mishi wa'azi to duk yadda wa'azi ya zo to zuciya shi ma ba za ta buɗe ba ballantana ya ji har ya fahimta ballantana kuma ya amfani da shi to ya zama kamar jangargari wuri wanda yake mai tsauri kazalika kamar yadda muka saba wannan misali nusarrifu haka muke muke bayyanar da al'ayat ayoyi liqaumin ga mutane yashkuruna Allah da suke gode ma Allah fayuminuna kuma su imani لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إني أخاف عليكم عليكم عذاب يوم عظيم to yanzu za mu shiga cikin kisoshin annabawa daban-daban wanda hikimar haka ubangiji ya saukar da su ne domin ya rika ba annabi sallallahu alaihi wasallam saukin damuwa da cewa duk yadda ya ga matsala da wahala da wulakanci na ida saƙon da aka aiko shi da shi aka yi mishi to hakan mata taɓa kasancewa ga annabawan da suka zo kafin shi don haka ga abin da ya same su kuma ga matakin da suka yi kuma sun yi haƙuri kuma Allah ya ya ya ya ya ya ya ya taimake su saboda haƙurin da suka yi to don shi don haka shi ma ya ya sauƙaƙa ma zuciyar shi kada ya rika samun damuwa ana dan sanyaya mai zuciya ne domin ya ji abin da ‘yan uwan shi na baya suka samu kansu a ciki shi ne ubangiji ya ce walakar haƙiƙa arsalna mun aiko nuhan annabi nuhu ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa faƙala annabi nuhu ya ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu don ba ku da wani abin bauta mawa in ba shi ba inni ni dinnan a hafu ina jiye maku tsoro alaikun a kanku in abattun gairahu in kun bauta ma wani Allah ina jiye maku tsoron azaba wato azaba yaumin wata rana azimin mai girma ita ce huwa yawon kiyamaci ita ce ranar tashin kiyama.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين da ya kira ya kira ƙarar mala'u sai manyan mutane min ƙaunihi daga mutanensa suka ce mishi inna kai mu ka dame mu muhammad lanara ka muna ganin kafi da lalin cikin wata bata mu binin batan ma mai girma kai ba kama san abin da kake ciki ya abin nan ba da Allah ka kyale mu قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال سي النبي نوح yace ya kaum ya ku mutane laysa bi dalalatin ba hobata a tare da ni walakin ni sai dai ni cewa rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai أبلغكم رسالات ربي وأنسى لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي ina isan muku da saƙon saƙuƙukan ubangiji ne ubangiji na ne wa'ansa kuma ina muku nasiha uridul khaira ni ina neman alkhairi da ku ne wa'alamu don ku sani ni fa na san minallahi a wurin Allah ma la ta'lamun abinda ba ku sani ba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum ولتتقوا ولعلكم ترحمون أكذبتم شنزاكو قريتاني وأجبتم كما كوي جيرمان كي na mamaki mamakin girman kai an ja akon wai dan cewa zikirin wani wato gargadi mau'izatun wani mai wa'azi ja akum ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala lisani rajulin a bisa harshen wato wani mutum minkum wannan mutumin kuma daga cikinku yake shine abin mamaki kuma shine abin da za ku yi ma girman kai ya zo ne liyun zirakun wadin ya gargade ku ya gargade ku ga azabu azaba in lam tuminu in ba ku imani ba walitattaku kuma ya zo ne ya gargade ku dan ku ji tsoron Allah ubangiji wala allakum ko dan cewa ku turhamuna kwa samu rabo idan kun yi imani
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبوه سيسك قرية النبي نوح فأنجيناه سيمك سيرد النبي نوح والذين معه دوأن دكي تارد شيء ندق مؤمني من الغرق دق نسيوا filfulki mun tsayar da su ne a cikin jirgin ruwa a safinatu jirgin ruwa katuwa wa grakna sai muka halakar muka nitsar da allazina kazzabu waɗanda suka ƙaryata bi ayatina da ayoyin mu bi dufana muka nitsar su a cikin ruwan dufan innahum su kafiran nan kanu sun kasance kauman mutane amin makantattu wato bata su ma kamar wani makantattar zuciya ce an lahaƙi ga barin ganin gaskiya وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون to wannan shine karshen sakamakon mutanen annabi nuhu da suka karyata annabi nuhu ya zama karshen su Allah ya halaka su da ruwan dufan wanda ya shafe ya shanye duk duniya baki ɗaya. to sannan daga nan kuma wa arsalna sai muka aiko a ila adin muka aiko ma'adawa manzo wanda al'adul ula wato adawan farko sune samud adawa na farko muka aiko musu akhahun dan uwansu hudan annabi hudu qala annabi hudu yace masu ya qaumi ya ku mutane ubudullaha ku bauta ma Allah wahdahu shi kadai malakum ban min malakum min ilahin ghairu ban ba ku da wani abin bauta mawa in ba Allah ba afala tattaqun kun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ai tahafunahu ku ji tsoron shi fatuminuna ku yi imani قال لملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ سيمن يمتاني مدوككا واتو ماسو وداتا الذين كفروا ندغ cikin waɗanda suka kafirci min qaumihi daga mutanen annabi hudu suka ce inna mu dai na lanaraka mu dai muna ganin ka fi safahatin cikin karancin ilimi wato jahalatin kai baka da wani wayewa wa inna mu dinnan lana zunnuka muna zaton cewa minal kazibi ne kai dinnan makaryaci ne kana cikin makaryata fi risala cika cikin cewa wai an aiko ka قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين annabi hudu bai yi fushi ba kala ya ce ya kaumi ya ku mutane na laisa bi safahatin ba ya wauta ko rashin wayewa ko rashin ilimi a tare da ni walakin ni face dai cewa ni dai rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين uballigukum ina isan maku da risalatu rabbi sakon ubangiji na wa ana ni nasihun me nasiha ne aminu me aminci ne a cikin nasihan nan lakum gare ku ai ma'amunun alar risalati abin amincewa ne a cikin sakon shi ba ƙarya nake ba ba kuma ha'inci أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون awa ajabtum shin zai ba ku mamaki ne wai dan an ja'akum zikirun min rabbikum dan gargadi wato sako yazo daga ubangijinku ala lisani rajulin ta harshen wani mutum minkum daga cikinku liyan zirakun yazo dan ya gargade ku ne wazkuru kutuna fa izza alakum khulafa'a lokacin da Allah ya sanya ku halifofi fil ardi a ƙasa bayan halaka duniya baki ɗaya to ku ne farkon waɗanda Allah ya fara sanya ya fara bazawa a ƙasa ku zama halifofin Allah ba ku tuna wannan ni'imar da Allah ya muku min badi qaumi nuhin bayan gushewan mutanen annabi nuhu sannan kuma wazadakum ya ƙare ku fil khalqi basdatan wato ƙarhi da tsawo a cikin a cikin halitta ku wa kana dawiluhum dogon su ya kasance yana da tsawon mi'atu zira'in wato kamu 100 ko kamun ba irin namu ba irin nasu wa qasiruhum gajeren su wada 60 wato zira'a yana da tsawon kamu 60 nasu yanzu mu yanzu mutanen yanzu kamu nawa ne muke da shi ina jin da wuya hau a samu wanda ya wuce kamu shida ko? kamu abinda ake ce ma kamu haka zira'i shi ne kamu da ala ko wanda zai wuce shida to dogonmu ma da dogonmu da bai wuce kamu bakwai to su gajeransu wadansu zira'i 60 yake da shi tsawon shi har sun ma wuce mutanen annabi nuhu tsawo dogonsu kuwa yana da zira'i ɗari to Allah ya ce annabi hudu ya ce ba ku ganin cewa wannan ni'ima ne bayan Allah ya sanya ku halifofi a ƙasa kuma ya ƙasa kuma ya ƙara muku a cikin ƙira jikinku ya ƙara muku ƙarfi da tsawo fiye da yadda ya halitto na bayan na gabanku faskuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah mana da yayi akan ku la'allakum tuflihun ku cewa ku kwa samu babban rabo tafuzuna ku rabauta biyi da shi qalu aditana lina abudallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا با abinda suka ba annabi hudu amsa sai cewa aji ita na shin kai nan ka zo mana ne lina abudallaha dan mu bauta ma Allah wahada hushi kadai wa nazara mu kyale ma kana abu da aba auna abinda iyayenmu suke bauta ma to in dai dan wannan ne ka zo da shi to saurara ka ji fatina kawo mana bimata iduna abinda kake alƙawarta mana in ba mu imani ba min al'azabi na daga azaba in kunta min sadiki in kai kai mai gaskiya ne fi kaulika cewa kai Allah ya aiko ka to zo da azaba
qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين shi yasa duk yadda mutum zai yi tsauri ya yi iskanci a wannan zamani to kafiran da sun wuce da shi kai yanzu mutum na yanzu zai ce zo man da duk bala'in da in kana iya daga Allah kaga wannan tsaurin kafiri irin na dake ƙala sai ya ce to tun da haka kuka ce ƙadwa ƙa'a tabbas ya waje ba a kanku alaikum a kanku min rijisun wato bal azaba min rabbikum daga ubangijinku kadwa aya wajaba alaikum akanku wa gadabun bayan azaba da kuma fushi na ubangiji sai kuma ya juyo yana ta atujadiluna ne shin za ku yi musu da ni ne fi asma'in akan waɗansu sunaye sammaitu muha da kuka kirkira da kanku antum ku wa aba'akum da iyayenku kuka kuka kirkiro gumakan nan kuma kuka ba su suna ta aburuna kuma kuke bauta mata ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan a cikin bauta ma waɗannan gumakan ba fantaziru to tunda haka kuka ce ku saurara fantaziru ku saurari al'azaba azaba inni nima innan ma'akum ina tare minal muntazirina ma'akum ina tare da ku a cikin sauraron zuwan azaban zalikum wato zuwan azaba gare ku bita kazibikum saboda karyatawa kuli gare ni fa ursilat alaihimur rihu alaqi sai Allah ya aiko musu da wata bakarariyar iska ma'ana jaura Allah ya aiko musu da jaura wadda ba wani abu mai rai da za ta gitta ta kanshi face sai ta sai ta halaka shi
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه سيمك سيرد هودا النبي هود والذين معه da waɗanda suka yi imani tare da shi min almu'minina daga daga mu'minai bi rahmatin da rahaman mu da wata rahama minna daga gare mu wa qatta'ana muka yanke muka tuzge dabira tushen alƙawan mutane allazina kazzabu waɗanda suka yi ƙaryata suka yi ƙaryatawa bi ayatina da ayoyinmu ai ista'salnahum mun tumbuke su tun daga tushen su wa ma kanu basu gushe ba wa ma kanu basu zamo mu'minina mu'minai ba
wa ila samud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم to anan ƙarshen a maganar adawa kenan ya zo tunda an halaka su sun yi bakin iya tsaurin da za su yi na ƙaryatawa ga manzansu annabi hudu don haka a ƙarshen ƙaryatawa sakamakon ƙaryatawan sai ya zama halakarwa to al'adar ubangiji ne duk lokacin da ya aiko manzo aka karyata shi aka ƙi imani to sakamakon da zai biyo baya shine halakar da wannan al'ummar da haka ta kauta adawa ta ƙare wa arsalna mun aiko ila samuda zuwa ga samudawa a kahun mun aiko masu ɗan uwansu salihan annabi salihu ƙala annabi salihu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane ibudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta mawa in ba shi ba ƙajja akun bayyanatun haƙiƙa aya ta bayyana gare ku mu'jizatun ta mu'jiza min rabbikum daga ubangijin ku ala sidiki wadda take tabbatar da gaskiya ta hadhihi naqatullahi wannan taguwa ce ta Allah lakun ayatun ta kasance aya a gare ku wa kanu su samudawa sun kasance sa'aluhu sun tambayi annabi salihu an ya khurijaha ya fitar musu da wannan taguwar lahum gare su min sakaratin daga wata faddutse ayyanuha wanda su ne da kansu suka nuna wani dutse fad dutse irin shimfiɗaɗɗen dutsen nan da ke cikin ƙasa ya ɗan leƙo sama sai suka ce to in dai kai annabi ne wacce fan ce taguwa ta fito in kuma ta hito ta hito da ciki nan take ta haihiɗa in kai mu manzo ne daga Allah in kai mana haka to za mu ba da imani ya ce a'a karwa hakan ta faru kuma ƙaryata in kun ƙaryata hau bala'i ne suka ce a'a za mu ba da imani in dai har ka hito mana da to za mu gasgata cewa kai manzo ne daga ubangiji fazaruha don haka ku bar wannan taguwa ta akul fi ardillahi cikin ta ci abinci a cikin ƙasar Allah ba tare da kun tsangwame ta ba wala ta masuha kada ku shafe ta bisu'in da cuta bi aqrin suka au darbin ko bugu in kuka yi mata haka fa ya kuzakum azabun alim wata azaba mai raɗaɗi za ta same ku واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنيتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء يا عند الله يسن يكون ما سميوا في الأرض أكسا min ba da adin bayan halaka adawa ku aka bari ku aka watsa kuma ku zama halifofi a ƙasa kuma yayi masu wabawa'akum kuma Allah ya zaunar da ku fil ardi a cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusuran a ƙasa kuna gida kuna giggina benaye taskununa ha da kuke shiga cikinta ku zauna fi safi a lokacin zafi watan hitunar jibala kuna kwalkwale duwatsu buyutan kuna yin ɗakuna a cikin duwatsu ku je ku duk girman dutse za ku kwalkwale shi ku je ku yi ɗaki ɗaki a cikin shi shi kuma taskununa ha kuna zama a cikin shi ne fishita a lokacin zafin rana a lokacin tsananin sanyi faskuru ku tuna ala Allah ni'imomin Allah da yayi akan ku wala ta'asau kada ku yi banna fil ardi kada ku yi lalata fil ardi a ƙasa mufsidina kuna yada banna a cikin ta قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إلا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا من قومه mutanen da suke manya-manya masu wadata mawadatan al'ummarsa sai suka ce takabbaru sun yi girman kai anil imani ga barin imani bihi da annabi salihu lillazi na sudifu sun yi maganan ne ga waɗanda suke rauna na liman amana minhu daga waɗanda suke imani minhu da shi minhum daga cikinsu ai min ƙaumihi daga mutanen annabi salihu ɗin suka ce a ta'alamuna shin kuna da sakankancewa anna salihan shin annabi salihu mursalin manzo ne min rabbihi daga ubangijin sa ilaikum zuwa gare ku kun kun tabbatar da haka kuna da ilimin haka qalu sai raunanan musulmin nan daga cikin su suka ce na'am tabbas mun yi imani mun yi imani mun sakakkance shi manzo ne daga ubangiji sai suka ce to in ku kun yarda kun amince shi manzo ne to inna mu kam bima ursila bihi mu qalu sai suka ce na'am inna mu dai bima ursila bihi mu'minu wallahi mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون to waɗannan manyan banzan suka ce masu billazi inna mu dai kafiruna masu kafircewa ne billazi billazi amantum bihi da abin da kuka yi imani da shi wa kanatin naqatu wato ita taguwan nan da muka yi magana ɗazu laha yawmun fil ma'i an raba shan ruwa akwai rijiyoyin da suke shan ruwa to sai aka raba ranakun shan ruwa tsakanin su da ita taguwa mutanen gari in sun sha ruwa yau ita taguwa ba za ta sha ruwa yau ba gobe ita taguwa ita za ta sha ruwa mutanen gari ba za su je su ɗibi ruwa ba haka suke yi amma duk da haka idan taguwar ta zo ranar shanta in ta sha ruwan dama in ta kafa kai a rijiyoyin sai ta shanya duk ruwan da ke cikin rijiyoyin a ran nan za ta take take sai ta bi yadda kuka san tankin ruwa yana bi yana raba ruwa a daɗin nan ana bi da wuraren da ke da matsalar ruwa za a je a ɗebo ruwa tankin ruwa ya bi gida anguwa anguwa yana raba ruwa ana kowa yana fito da abin ɗiban ruwa yana na tarawa to haka idan ta shanye ruwan nan sai ta bi anguwa anguwa kowa ya zo da abin ɗiban nono ya cika abubuwan da ya zo da shi da nono ya bar shi su je su sha nonon su aje domin amfanin gobe faƙaruha amma duk da haka sai da suka kashe taguwan nan suka soke ta a ƙaraha ƙuddaru ƙuddaru ne ya soke ta bi amrihin da horon mutanen annabi salihu bi an ƙatalaha bi saifi cewa ya kashe ta ne da wata takobi tashi wa atau sun yi shishigi an amur rabbihim daga umarnin ubangijinsu wa ƙalu sai suka ce ya salihu ya kai salihu itina ka zo mana bi mata idina da abinda kai alƙawarta mana bihi da shi min al'azabi na daga azaba da kace alaƙatil ha idan mun kashe ta wayi azaba da ta same mu to an kashe ka zo mana da azabar in kunta in ka kasance minal muslimin minal mursalin kana daga cikin manzanni فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
فأخذتهم الرجفة sai girgiza ƙasa min al'ardi daga ƙasa ta kama su wasu da aradu minas sama'i daga sama ita kuma ta faɗo kansu wato bala'i biyu ne aka same su da shi ƙasa girgiza ƙasa ƙasa ta girgiza tana roshe duk abin da ke kanta sama kuma ga tsawa ana ta jihonsu da ita ana ta jihonsu da tsawa ba su bahu sai suka wayi gari fi da yarihim a cikin gidaddajinsu jafimina suna durkusassu barikina suna durkusassu alar rikabi akan guyawunsu mayitina a mace فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
fatawalla ai arada salihu anhu ya bijira ga kansu wa qala yake yace ya kaumi ya ku mutane bayan duk gasu nan matacce matattu yana ce masu ya kaumi ya ku mutane laqad ablagatukum risalata rabbi hakika hana isan muku da sakon ubangiji na wannan sahatu na yi maku nasihohi na yi maku wa'azi lakum gare ku walakin sai dai cewa la tuhibbuna nasihin ba ku san masu yi maku nasiha alkhairi waluda ne da kala li qaumihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin dan haka tunda kuka bijire to ga abinda dama ake jiye muku gashi kun wayi gari a cikin wannan hali da haka ta samudawa ta ƙare sun ƙaryata manzansu kuma Allah ya ya biyar da sunnar da yake yi na ƙaryata manzo shine ya halaka su wazkur katini katina ludan labarin annabi ludu iskala yayin da annabi ludu ya ce mutanansa liƙaumihi ga mutanensa a ta tunar fahishi ta yanzu kwa rika zuwa da wannan ɓanna wato ku zo a dabarar rizali ta bayan mazajenku ma sabakukun biha min ahadin min al'alami min ahadin wani ɗaya min al'alami na daga cikin talikai ma sabakukun riga ku aikata wannan alfashan ba min al'insu wal jini a cikin mutane da aljanu ba wanda ya taɓa aikata alfashar yin luwaɗi sai annabi sai mutanen annabi ludu su suka fare shi a cikin halittar duniya
a innakum latatuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun a innakum aitishin ku latatuna rijala kwa rika zai kewa maza bayan mazaje shawatan da sha'awa min dunin nisa'i ba maimakon mata Allah bai halicci namiji dan a ji daɗi da shi ba ya halicci mace ne din a ji daɗin da ita ka dobi ka tsaya ka kalli suran namiji babu wata alamun sha'awa a jikin shi da Allah ya yi a jikin shi wanda za a rika sha'awa a cikin shi fuskar shi ce kan shi ne ƙirjin shi ne bayan shi ne ba wani abin da za ka kalla a namiji ya burge ka kai hatta fata jikin shi in ka taɓa jikin shi ba za ta burge ka ba saboda jikin shi fata shi tsauri gare ta naman shi tsauri gare jiki ƙashi ne da nama da fata wanda yake babu laushi a ciki ita ko mace Allah ya ƙirƙire ta ne don a ji daɗi ne da ita tun daga kanta har fuskarta har gabanta har bayanta duk kallanta ma da za ka yi akwai kwantar da hankali akwai jin daɗi a haka sannan in ka taɓa jikinta za ka ji naman jikinta ba irin naman jikin namiji ba ne shi naman jikinta mai laushi ne fata jikinta mai laushi ne an yi mana ne an yi masu haka wannan halittar ne don mu maza mu ji daɗi da su mu bauta mu Allah mu san Allah mai ni'ima ne mu kuma gode ma ni'imar Allah to amma saboda rashin arziki wai duk suka kyala wannan ni'imar da Allah ya musu ta mace suka koma suna bibiyar junansu maza wai da maza za su yi sha'awa bal kai an tunku dai wallahi ƙaumin mutane ne musrifun masu tsallake iyaka mujawizun halala masu ƙetare halal ne ilal harami zuwa fada maharam wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatahharun wa ma kana jawaba qaumihi ba abinda mutanansa suka maida mai da da zance illa an qalu face sai cewa ukhrujuhum kai ku fitar da ludu wa atba'ahu da mabiyan shi min qaryatikum daga birninku alqaryarku ka kyale su su suna takura muku abin nan ku fitar da su ai dama zuwa yayi ai ba dan gari bane ka kawai ka zo ka ji dadi kuma zaka zo ka kawo mana san iyawa eh mu kore ka dama shi annabi ludu yawo hijira ne daga kasar sham da shi da annabi ibrahim sai a shi ya zo ya tsaya a garin sadom shi kuma annabi ibrahim ya wuce babil a nan suka zauna to mutanen sadom din shi ne allah ya aiko annabi ludu zuwa gare su to shi ne suka ce da ya bada abin nan yana kiransu a haka ya suka ce ku fitar da shi mana da mutanen shi min ƙaryatukum daga alƙaryarku innahum shi ludu da mutanensa unasun wasu mutane ne ya taɗa haruna wai masu ƙyama min adbarar rijali na daga bin bayayyakin mazaje fa an jailahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghajirin fa an zainahu sai muka tserar da annabi ludu wa ahlahu da iyalinsa wato iyalinsa hadda mabiyansa wanda suka yi imani da shi illam ra'atahu sai face matarsa ita kadai kanat ita mun tabbatar kanat ta kasance minal minal gabirina daga wanzaji waɗanda za a yi ma'azaba
wa amdarna alaihim maqara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وانظرنا sai muka yi masu ruwa alaihim a kansu madaran ruwa ruwan zama a a huwa hijaratun ruwa na duwatsu waɗansu tsakonkwani ne a sijili na ƙarƙashin ƙasa ta bakwai a cikin wuta fa'ahalakatuhun ta halakar da su baki ɗayansu fanzur to yi duba ka gani kai fa kana aqibatul mujrimi yaya karshen masu yin shishigi ko ko masu saba saba ma Allah yake zuwa halaka ta take zuwa an gama da mutanen annabi ludu an share su na wa ila madiyana akhahum shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
yanzu za mu shiga labarin mutanen madayana da annabinsu su mutanen madayana Allah ya jarabce su da waɗansu bala'o'a daga cikin bala'o'an da Allah ya jarabci mutanen madayana akwai tauye mudu akwai tauye skeli sannan akwai yin fashi da makami akwai kuma sanya haraji ga duk wanda zai shigo ƙasarsu to waɗannan abubuwan su ne Allah ya ce su bari kuma ya aiko manzo zuwa gare su domin ya masu wa'azi su bar waɗannan miyagun ɗabi'u to da suka ƙi za mu ji me ya faru da su wa arsalna mun aiko ila madayana zuwa ga madayana wato mutanen madayana akhahum mun aiko masu dan uwansu shu'aiba annabi shu'aibu annabi shu'aibu dan uwansu ne amma ba zuri'arsu bane saboda su mutanen madayana isra'ilawa ne jikokin annabi yaqub ne wato jikokin annabi ibrahim kenan shi ko annabi shu'aibu jikan annabi ibrahim ne amma ba ta bangaren annabi yaqub ba to kun ga dai dan uwansu ne amma ba ta zuri'arsu ta ta isra'ilawa ba a ƙala annabi shu'aibu ya ce masu ibudullah ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da abin bauta mawa in ba shi ba qajja'akum bayyinat qajja'atkum bayyinatun mu'jiza ta zo maku min rabbikum daga ubangijinku ala sidiki a bisa gaskiyar aikena fa'awful kay fa'awfu atimul kayla ku cika mi'u mudu wal mizana ku tsaida sikeli wala tabkhasu aitan kusu kada ku tauye ma'annasa mutane ashiya'ahum abubuwansu wajen awo sannan bayan kun cika skeli kun tsaida kun cika mudu kun tsaida skeli wala tufsidu fil ardi kada ku la yi banna kada ku yi banna fil ardi a ƙasa bil kufri da kafirci wal ma'asi da sabe sabe ba da islahiha bayan Allah ya gyara ƙasa bi ba'asir bi ba'asir rusuli da aiko manzanni zalikum almaskur wancanin ku abin ambato khairul lakum in kun yi shi shine alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu mu'mini masu imani muridil imani masu nufin imani fa badru ilayhi ku goga zuwa aikata abin da aka ce ku aikata ku bar abin da aka ce ku bari ولا تقعدوا بكل صراط توئدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wala taq'udu kada ku zaune bi kulli siratin a kowace hanya tu'iduna kuna kuna tsoratar da annasa mutane bi akhdhi siyabihim da an she masu tufafi awul mask awul maksi ko kuma tare hanya minhum tasu wata suduna kuma ku daina juyar da mutane an sabilillahi gabarin bin hanya Allah mutanen da man amana bihi waɗanda suka imani da Allah bi tawa'idukum iyahu da tsoratar da su bil qatl da kisa in kuka bi Allah kuka bi hanyar Annabi Shu'aib to kashi kisa ita ce tsakanin mu da ku to ku daina wannan wa tabguna ha kuna neman eh kuna kwadayin tadilbuna kuna neman at-tariqa ita hanyar da kuke so a bi wajen karkatatta mu wajatan abin karkacewa wazkuru kutuna in kuntum kalila da ku ɗan kaɗan ne ku isra'ilawa ku da ‘ya'yan mutum sha ɗaya ne kawai amma ku duba lokacin da yanzu yadda kuke da yawa fakasara kun Allah ya yawaita ku ba ku ganin wannan ni'ima ce wazkuru wanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mufsidin in kun ki yin imani kun ki barin eh shegantaka to ku yi nazari mana ku ga yaya ƙarshen masu ɓanna a ƙasa yake ƙablakun waɗanda suka gabace ku bi takazibihim rusuluhum na wajen ƙaryata manzanninsu ai akhiru amrihim cewa ƙarshen lamarinsu dai ya zamo min halaka ce kawai وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كانت طائفة ضد cewa dai akwai wata yanki minkum na daga cikin ku amanu billazi ursiltu bihi wanda sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi amma duk da haka wa da'ifatun akwai wata jama'a lam yuminu wanda ba su yi imani bihi da abin da aka aiko ni da shi ba to fasbiru ku yi saurare hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah ya hukunci a tsakanin mu wa bainakum da tsakaninku bi in ja'il muhiqi wato da tserar da wanda yake akan gaskiya wa ihlakil mubdili da halakar da mai banna wa huwa shi ubangiji ayrul hakimin shine fiyayyen masu iya hukunci adluhum shine mafi adalcin su alhamdulillah alhamdulillah kafin ya addu'a akwai dan uwa da yace wai jiya mun yi fara tafsiri ba shin hida ba bayani ba wani abin nan to amma na bashi amsa da cewa daga dan kamaman sai ka zo ka ce ba zaka shin hida tabarma kamawa ne mai abin zai zo ya yi abin shi toron da ya zo shi zai yi shi hida shi da haka ka a gaba mantawa aka yi ba kuma abin da wanda shi ne da
فاتحة صلاة الفاتحة